أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karanta littafin ash-shama'ilul muhammadiyya na Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala littafi da ke bayani game da siffofi da kuma ɗabi'u na fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu ya ƙara faɗakar da mu game da siffofin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda za su gadar mana da son shi wanda wannan kuma zai gadar mana biyayya da shi da koyi da shi wannan kuma wanda zai a haifar mana tsira duniya da lahira a insha Allah yau za mu yi darasi na shidda a cikin wannan littafi mai albarka yau za mu tashi babe na biyu babu ma ja a fi khatamin nubuwa na za mu tashi insha babu ma ja a fi khatamin nubuwa ko khatamin timin nubuwa kowane ana karanta shi bi fatihi ta'i ko bi kasariha babu ma ja'a fi khatimin nubuwa ko khatamin nubuwa wasu malama suna cewa bil kasri afsah ka ce babu ma ja'a fi khatimin nubuwa amma dai mafi yawa zamu ga hadisan sun zo da fataha baban da yazo yake bayani game da hadisai waɗanda suka zo suke bayani game da tambari na annabta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato shi wannan babi far'i ne ko reshe ne na babin da ya gabata domin babin da ya gabata yana bayani ne akan babu ma ja'a fi khalqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam halittar shi to wannan tambari na annabta far'i ne ko reshe ne na halittar shi tsira da muncin Allah su tabbata a gare shi malamai sun yi ittifaki akan cewa wannan tambari na annabta wannan alama ne aya ce ta annabtar shi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wannan nuna alama ce na cewa annabin Allah ne sai dai sun yi sabani cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan tambarin yaushe ya same shi da shi aka haife shi ko ko lokacin da aka haife shi ne aka mishi wannan tambari ko ko lokacin da aka yi hadisatu shak lokacin da aka fasa kirjin shi ko kuma lokacin da aka mishi annabta mana aka yi mishi wahayi na farko lokacin da ya shekara arba'in wahayi ya fara fasa ko mishi a lokacin ne aka mishi sun yi sabani aka waɗannan maganganu amma zance wanda yake shine mafi shahara kuma mafi tabbaci wanda ya tabbata a wajen malamai shine cewa wannan tambarin an ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine a lokacin da aka yi hadisatu shaq shaq sadr lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana dan kankari an kai shi wajen rinu wajen halimatu sa'diya a baje bani sa'ad a can ƙauye an ce da shekara hudu wasu ce biyar amma dai mafiya suna ambata ce da shekara hudu malaika jibrilu ya zo yana wasa da yara sai mazo sallallahu alaihi wasallam malaika jibrilu ya kama shi sai ya fasa kirje shi sai ya hudu zuciyar shi sai ya tsaga ta kamar da yawa musulmi rawaito ya tsaga zuciyar sai ya fidda wani hudan jini sai ke cewa hada hazu shekwanu minka mana wannan rabo ne na shedan Allah ta'ala ya aiko mala'ika ya fidda ya fitar da shi aka wanke shi don haka shi shedan ba shi da rabo game da shi kamar da mazu sarasar mai cewa kowane mutum yana da shaidani nashi wanda ƙoƙar wannan shaidan in yaga cewa ya hallakar da kai ya kuma a batar da kai aka tabi mazu haka ya ce eh nima ina da amani na allah ya musulunta mini da shi kinan baya wani tasiri a gare da kenan shi an fitar da wannan wato wannan hazzi na shaidan to wannan lokacin lokacin da mala'ika jibril ya zo mana ya fasa zuciyar shi ya fidda wannan gudan jini ya wanke shi da ruwan zanzam an ce ya zo da wata tasa ta zinariya a ciki sa ya wanke to a lokacin ya kai mishi wannan tambari yana ɗan shekara hudu aka mishi wannan tambari na annabta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na kare wannan tambari mana alama ce aya ce ta cewa annabin Allah ne to wannan babin zai mana bayani hissisan akan shi wannan tambari na annabin rahama wanda yake nuna alama cewa shi annabin Allah ne a sai mu fara hadisi na farko a cikin wannan babi malaki cewa حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد أو الجعيد يزود رواي بن هو الجعد هو بالتصغير الجعيد تيو السوس قال الناس تشوا يزود عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن زيد هو بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع زمك تشوى وترواية يا تشوى وقع زمك بيانش إن شاء الله فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتودأ فشربت من ودوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل ذر الحجلة وانا حديث إمام البخاري يا رويتوش أتشكين كتاب الدعوات بابا الدعاء للسبيان الدعاء للسبيان بالبركة أتشكين بخاري كريم a cikin muslim ya zo a cikin kitabul fada'il babin da yake tabbatar da tambarin annabta manzo sallallahu alaihi wasallama da siffan shi da kuma inda yake a cikin shi hakanin imam tirmidhi ya rawaito shi ma a cikin aljami kitabul manaqib babin da yake bayani akan tambarin annabta manzo sallallahu alaihi wa sallam da haka wannan hadisin hadisi ne ingantacce alju'aid ko kuma alja'ad bin abdurrahman yake cewa sami'tu sa'iba naji sa'ib ibn yazid dan yazid ya kulu yana cewa zahabat bi khalati ila annabi sallallahu alaihi wasallam yace khalashi ɗan uwar uwar shi ina ka ce khala mutum kenan yar mahaifiya ko kanwar mahaifiya ita ake kira khala to asabi yake cewa ɗan uwar uwata ta tafi wajen ta tafi da ni wajen manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibn hajar al-asqalani yake cewa lam aqif ala ismiha mana ya ta bincike da ita wannan kalan bai tsayu ba bai samu ba hujja kan cewa ita wace ce amma dai rashin sanin sunanta baya tasiri a cikin ma'ana hadisi yake cewa khala shi ta ta yi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ila annabi a wata ruwaya ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam فقالت تتي يا رسول الله يا مأيكين الله إن ابن أختي للي دن القواتا كذلك تتهدى دن القواتا تتوانا قوار السائب سننت أوليا بنت شريح تتهدى شي وجه مدوس صلى الله عليه وسلم تكي شوى كنان دن قواتا وجع أي مرض ko kuma maridu mana ɗan uwata ba shi da lafiya famasaha ra'asi sai asabi yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya shafi kaina wannan shafa da manzo sallallahu alaihi wasallama yayi wato yana daga cikin lutufkin shi da kuma jin kan shi musamman da yara yakan shafa kansu shafa kan yaro abu ne mai kyau to ana kai shi manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya shafa kan shi kuma na shafa wani lokaci da mutum bashi da lafiya idan mutum bashi da yanka shahe shi to akwai wato kamar ɗebe mishi kewa akwai daɗaɗa mishi ne mara lafiya ka taɓa shi ko banda taɓa shi ma za ka ji yanayin jikin yare ki akwai gumi ba gumi kaza kaza da sauransu da aka yi man sallar salama sai ya taɓa kan shi sai ce wa da'ali bil baraka annabi sallallahu alaihi wa sallama sai roƙa mini allah ma'ana sai mini addu'a da Allah ta'ala ya sanya mini albarka Allah ya mini albarka ita kalmar albarka suna cewa usulul khair wa nama'ihi wa ziyadatihi mana alkhairi ya samu kuma wannan alkhairin ya yawaita ya haɓaɓɓaka shi ake kira da albaraka amma abin da ake yi da shi a nan albarakatu fil umri wa siha kalmar sallallahu alaihi ya yi mishi addu'a na Allah ta'ala ya sanya albarka a rayuwar shi Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin ma'ana lafiyar shi kenan a rayuwar shi da kuma gangan jiki shi to wannan addu'a da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi Allah ta'ala ya karbi wannan addu'a dan Allah ta'ala yakan karban addu'a annabawa shi Abdurrahman mai rawucin wannan hadisi Al-Ja'd bin Abdurrahman yake cewa na ga asa'id yana ɗan shekara 94 na ɗan shekara 94 ya ce jaldan mu'tajinan ya ce na gan shi yana cikin ƙarfin shi kuma a tsaye babu karkata kuɗe tare da shi faƙali sai shi asa'ib yake cewa ƙadi alimtu ya ce haƙiƙa na san cewa ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم yace ai ina ganin cewa wannan karfin jiki da gare ni da kuma lafiya duk da wannan shekaru nawa yace wannan albarkar ta addu'a ne sallallahu alaihi wasallam ce wanda yayi mini shine sai an bato hadisin cewa ai ina yaro ɗan uwar mahaifiyata ta kai ni wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya shafi kaina ya mini addu'a da albarka to wannan albarkance har ya kai shekara gomiya tara da wani abu babu dukawa tare da shi kuma babu rauni a tare da shi yana cikin koshin karfin shi burama sun ce wato shi ne ƙarshen rasuwa daga cikin sahabbai amma a garin madina shi ne ƙarshen rasuwa a cikin sahabbai a garin madina an gani a madarasin da ya fice ai mun ga ƙarshen rasuwa daga cikin sahabbai shi ne amir bin wasila abu tufai ko kuma abu tufai darasin wanda ya gabata wannan a cikin ƙarshe ke da duka gaba ɗayansu hadisin da yake cewa wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu gairi lokacin yake cewa a saman ƙasa a yanzu a duniya babu wani wanda ya ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in ba ne ba wani shine abu tufai sunan shi amir bin wasila wani shi ne ƙarshe amma shi asa'ib bin yazid shi ne ƙarshen sahabbai amma wanda suka mutu a garin madina wanda suka yi saura a garin madina suka mutu shi ne ƙarshe radiyallahu ta'ala anhu to wannan addu'a da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi mishi addu'a ta yi tasiri a gare shi wasu malamai suna bayanin wato a waban gaba hakikani ingancin cewa a lokacin da ya tsuha gaba ɗaya kan shi ko ina fari ne banda inda manzo ya dahon nan ya mishi addu'a gaskiya nan bai zama fari baki ne root saboda albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam kire yake cewa dai wato annabi sallallahu alaihi ya mishi addu'a Allah ya mishi albarka wa tawadda'a ma'aikin Allah tsira da manshin Allah su tabbata a gare shi sai ya arwalla wasu suka ce bukata ta kama ya arwalla suka ce a hissisan kawai takanas ta kauna na salasalama ya yi arwallar sai ce fasharibtu min wadu'i sai na aka tara sai na sha daga wannan sauran na ruwan manzo arwallar manzo sallallahu alaihi wa sallam ina ta gani ina wannan arwalar da yake yi wato wannan ruwan da yake zuwa aka tara shi ne bayan annabi sallama ya kare arwalar shi as-sa'il bin yazid sai ya sha wannan ruwa wannan kuma yana daga cikin khususiya ta annabi rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa aka yi tabarruki da athar din shi da dukkan wani abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wa sallama jikin shi ne ko kuma abin da ya ciro daga jikin shi ko ya shafe shi aka yin tabarruki da shi irin ruwan alwalai shi irin gumin shi wato irin gashin shi da sauransu to amma wannan khususiya ce tashi fala yulhaqu bihi ghayruhu mahama kana fadluhu wa makanatuhu naka baya halitta a riskar da wani tare da rasulullah salama a cikin wannan babu duk yadda wannan mutumin ya kai ga falala da matsayi a cikin al'umma da ilimi da takawa to baya halitta a daidaita shi da manzo sallallahu alaihi wasallama wajen tabarruki da al'asa an gane ko saboda ne kama haka abu na farko cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallama shi shi ɗaya ne babu wanda ya kwatantacce ne da shi wajen falala balle har yayi tarayya da shi ko ayi kiyasi da shi a wannan babu abu na biyu ba a nakalto ba daga sahabbai tsira da mulkin Allah su tabbata a gare su cewa an samu wani daga cikinsu duk da cewa su ne shugabannin shehinai da kuma waliyan duniya gaba da domin bayan annabawan Allah mutum wanda zai biyo baya mafi falala a cikin waliyai mafi ɗaukaka mafi daraja shi na bukar da sindi amma ba a samu ba cewa ana yin tabarruki da asar ɗin shi ko arwallar shi ko kuma miyokin shi ko jibin shi ko gashin shi ba a samu ba na haka wani suka ce wannan hususiya ce a bace wadda take banci a nan salasalama ban da shi duk duniya babu wanda ake tabarruki da wani abu daga cikin abubuwan shi na haka kenan yana daga cikin bata musamman mabiya ɗariƙo na sufaye suka yi azabarɓi a cikin wannan baban su ɗauka cewa addini ne san manzo sallallahu alaihi wasallama ne su rika yin waɗansu abubuwan da inda za ka bi su ka tsaya ka tsinkaya sosai ka fahimce su za ka cewa wato kuskuren ya kai matuƙa saboda za ka cewa a aƙida su so suke shi annabi sallallahu alaihi wai a komi sai an mishi kishiya shi kuma shi ɗaya ne wa da wula shirika lahu a haƙe shi shi ina ta fahimta to amma sai so ake annabi sallallahu sallama ana tabarruki da kazan shi sai ya ce wani ma ana yi manzo yana da madina sai ya ce wani shi ma yana da madina manzo sallama na ruwan zanzan ya ce shi ma na rijiyar ruwan zanzan kaza kaza duk dai zaka ga cewa duk wani abu na khususiyat na annabi sallallahu sallama zaka cewa sai sun kirkiro sun dangana ma wadansu daga cikin shehu wannan kuskure na wata gani indai akwai wani shehi wani walihi wanda za a tabarruki da athar din shi bayan ma'aikin Allah Alaihi Wasallam sallama ta Abubakar da Siddiq sanan irin su Umar irin su Usman irin su Ali irin su al-asharatu mubashirin bil janna irin su ashabatu ridwan da ashabu badar da waye da waye ga sunan dai sahabbai masu falala da darajoji daban-daban kuma gaba ɗayan su ne yanda za a yi da wanda su ya kamata a yi tunda ba a yi ba musu ba domin bayan aula wani wanda bai kai su ba a ce an yi tabaruki da wani asar daga cikin asarin shi da haka dai wato tabarruki ko neman albarka wanda ya ke wancan da sallallahu alaihi shi kadai da ake nema a wajen shi Asa'ib bin Yazid yake cewa kenan Annabi sallallahu alaihi ya arwalla sai na sha ruwa daga wannan arwallan na manzo sallallahu alaihi dan neman ƙarin wannan albarka kuma tarihi ya nuna wannan albarka ya same shi sai ce wa qumtu khalfa zahrihi sai ce sai na tsaya a bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan tsayuwa da yi ta yiwu kawai sudufa ne ya zo ya tsaya a bayan shi ko kuma ya yi cewa a'a ya ji labarin cewa nabi sallallahu alaihi ai yana da tambarin annabta amma shi bai taba ganin shi ba to zai ke so ya gan shi kuma yanzu ya samu dama sai zai yi amfani da dama shine ce sai na tsaya a bayan manzo sallallahu alaihi wasallama fa nazartu ila al-khatam ya ce sai na diba zuwa ga wannan tambari na annabta bai na katifaihi tsakankanin kafaɗu biyu na annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma Allah ta'ala sai mashi da ce sai gan shi ya gan shi bayan mana wuce rida'in shi ya sabka sai ya ga wannan tambarin a tsakankanin kafaɗun manzo sallallahu alaihi wa sallama sai ce fa'ida huwa mislu zirri hajala sai ce sai ga wannan tambarin sai daga kamar ƙon alhajala alhajala wato wani tsuntsu ne wanda yake sananne ni ban san sunan shi da hausa shi da ya hitan tabara amma kuma bai kai ba irin su kamar kaza ce yan kararrama ta kusa kama da kazan ruwa ƙwanta suka ce kamar eh a ba tuje a tuje ai babba ne ita ba ta kai zabuwa ba amma ta yi musu kusa da zabuwa a yanayi kamar zabuwa ce karama amma kuma jikinta wani kasa kasa ne to yana ji bakarar ne ce bakara ce na ita ce bai wannan yanayi kenan wato sai ya ga wannan tambarin na annabta kamar kwan wannan tsuntsun da ake shi bakara da hausa kenan girman shi hajjamkin shi a wannan hadisi kaga ya nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya da wannan tambari na annabta wanda yake kuma tambari ne tabbacecce hatta an ambace shi hatta a littattafan sa gabata a cikin attaura da injila a majin saboda ahalin yahudu suna sane da shi kuma yana daga cikin irin abubuwan da suke nema na alamun musu da salama lokacin da suke neman shi don za mu gani can gaba irin hadisin salman al-farisi kaga daga cikin abubuwan alamun da yake da shi na ya tabbatar da shanar sarar sulama shi ne annabi ƙarshen zamani har da wani a ciki da haka alama ce tana nan a rubuce a tabbace take a cikin littafin da sai gabata kilalul kitabi sun san da ita kenan abu ne wanda yake tabbacece sai hadisi na biyu a cikin wannan baban hadisi na 17 ko 16 a cikin jerin hadisan littafin ko مالك حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني كو الطلقاني كو يزو الطالقاني الطالقاني يتي حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيدة الحمامة آه حديث جابر بن سمرة يدالة تبتا أغريش يكي تشيوا رأيت الخاتمة ناغا ونن تنبرن أنبتا نمنزو صلى الله عليه وآله وسلم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم منا كان كان كافدو غدا بيو نما يكن الله سيرا da amincin Allah su tabbata a gare shi sai ce guddatan al-gudda yaji imam al-albani yake cewa al-qita'atul laham mana wani yanki ne ma wani dan nama ne wasu malami suna cewa ma wato qita'atul lahamin tahta al-jild fawqa al-laham wa idza garastahu yataharrak mana cewa kaman wani wani nama ne wanda yake cikin wanda yake tsakankanin nama da kuma fata ina wata fahimta suka ci kuma idan ka taɓe shi ma yana yana motsawa shi ma'ana al-gudda to yace ya ga wannan tambarin na annabta guddatan hamra wato wani dan tsokare tudun tsokare ja sai ce misla baidatil hamama sai ce kamar ban tantabara kamar kwan tantabara kenan a girman shi a hajjan shi ina ta gani da aka kenan wato za mu ga cewa hadisi za su zo kowanne yana kokarin abin da ya gani sai ya suranta shi sai ya gaya mana shi ga yanayin shi wanda yake a wasu asar sun zo sun yi bayanai a kan wato shi ta wannan tambarin na annabta wai an rubuta a kan shi cewa muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kuma wai cewa an rubuta sir fa innaka al-mansur mana ka ci gaba da alarmar ka kai abin ba ko kuma abin taimakawa daga Allah subhanahu wataala ku duk waɗannan maganganu wanda suke ba su da tushe suna daga cikin irin ƙararrakin da ake kirkira ana dangana wa manzo sallallahu alaihi wasallam wanda suke ba su da tushe ina ta fahimta daga kenan a cikin shama'il da kuma dukkan abin da ya shafi manzo sallallahu alaihi wasallama na falala da mu'ujjozi ana dangana mishi ne abin da ya tabbata an gani amma abin da bai tabbata ba babu bukatar shi kuma ba ma abin da zai kara game da darajar shi da falalar shi da ba abin da suke tabbatattu sun wadaci da wata ƙarya da za a kirkiro da haka a ce a cikin an rubuta muhammadu rasulullah ba gaskiya ba ne cewa an rubuta sir fa inna kalmansur duk ba gaskiya ba kawai dan wato tsoka ne abin ya dan tudu ne a cikin shi na tsoka ca an gane ko za mu ga wasu daga cikin sufofin shi kuma za su ƙara bayyana mana shi a cikin hadisi masu zama sai hadisi na gaba haddathana abu mus'ab al-madani قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قلبه لفعلت يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له أرش الرحمن آه وانا حديثي imam ahmad ya rubuce shi a cikin musnadin shi imam al-albani ya inganta shi da haka wani hadisi ne ingantacce shi ma na gaban mana wanda ya gabata shi ma ingantacce ne domin faɗi ba takharijin shi ko hadisi na na biyu wani makaranta yau mun yi takharijin shi na kenan shi ma hadisi ne wanda imam tirmidhi ya fitar da shi a cikin jami'in shi kitabul manaqib babu fi khatamin nubuwa shi ma hadisi ne ingantacce babu labari shi ma inganta shi da haka da hadisin na farko da muka yi da na biyu da na uku duka hadisan su ba na ingantattu ne a hadisin Umar bin Qatada shi kuma an jaddatihi daga kakai shi Rumaisa qala take cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam take cewa naji ma'aikin Allah tsira da mulkin Allah su tabbata a gare shi sai ta kawo da wata jumla mu'tarida sai ta guzuro da wata magana amma asalin zancen sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu li sa'ad ibn mu'az an gane to amma sai ta kawo wata jumla mu'tarida suke cewa walau ashab take cewa da na ga dama an uqabbila al-khatama akan cewa in sumbaci wannan tambarin na annabta manzo sallallahu alaihi wasallama baina katifai tsakankanin kafin shi guda biyu min qurbihi mana saboda kusan shi da ita tace la fa'altu da na aikata mana wannan bayani ne take yi na tabbatar da zancen da za ta faɗa to mu kuma mahalli shahida cikin hadisin mu a cikin wannan jumla mutarida take cewa inda a ce na ga dama wannan tambarin na annabta saboda ma'ana kusancin shi da ni wanda na ganshi a tsakankanin kafadin manzo sallallahu alaihi guda biyu tace inda na gama in sumbace shi da na sumbace shi tana so ta gaya maka irin kusanci na manzo sallallahu alaihi wasallam kuma irin yanda ta ji zancen da kuma tabbacin eh lalle ta ji ba tana nisa bane ta ji ba ta jirbi a zance ne wanda ta ji shi irin sa ta ji manzo ya kulu yana cewa li sa'ad bin mu'az ga sa'ad dan mu'az sa'ad dan mu'az ɗaya ne daga cikin manya-manyan sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda yayi badar yayi uhud yana daga cikin wanda suka tabbata a uhud a yakin gazotul ahzab ne aka mishi rauni aka jefe shi a bayan shi aka yi mishi rauni to kuma wannan raunin jini yake tsayawa jina ta zuba bayan an kwanakai dai Allah ta'ala ya mishi rasuwa ya ɗauki rayuwar shi to shi da manzo sallallahu alaihi yake cewa ga sa'ad dan mu'az yawma mata radda ya rasu manzo yace ihtazza lahu arshur rahman wato saboda girman wannan bawan Allah da kuma falalar shi radda ya rasu sakamakon rasuwar shi sai da al'arshi ya girgiza in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam wasu asar ma ce wato waɗanda suka halarci jana'izar su wani mala'ika dubu saba'in al'arshi kuma shine gadon sarautar Allah daga cikin halittun Allah shine halitta mafi girma da a cikin halittun Allah shine halitta mafi girma Allah ta ya kira shi a cikin alkur'ani da al-majid zul'arshin majid Allah kira shi da al-azim mai girma fahimta wallo fa kula hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim wala ta'ala kira shi da al-karim duka yazo a cikin alqur'ani dan haka wato al-arshi halitta ce mai girma wani girman ta ya wuce dukkan tunanin wani mai tunani idan kana so ka fahimci girman al'arshi to ka kwatanta da kursiyu da kuma samai da ƙasa hadisi ya gata manzon sallallahu alaihi wasallam yake to Allah za a ce zaka dauki samai da ƙasa ka jefa su a cikin kursi to kaman ka dauki wata tammale ko zobe ka jefa shi a cikin sahara zai bace bayan da zaka ganshi to yanzu masu ilimi na yanzu suna gaya maka girman sama ya wuce dukkan wani tunaninka ya wuce duk wani tunanin da kake tunani a yadda suke lissafi duniya wani wanda muke cikinsa ba ta kai ba kwaran ƙasa ɗaya ina ta gani ba kai ba kai ɗan adam kai ko ba gidanka ba ko kuma garinku ko kuma a ce ƙasarku a ce nijar ko to ba ita ba afirka a'a a ga waɗannan kwantinonin gabaki ɗaya guda bakwai da ruwan gaba ɗaya kaga ruwan wajen kashi saba'in ne duka ma ƙasar bai wuce ba kashi talatin gaba ɗaya sun aka tabta su ba wai sun kai bane ba su kai zai su kai ma inda ina ji ba ga ta duniya gaba ɗin nan da in ka kwatanta ta da sama sararin sama duniya ba ta kai ba ƙwayar ƙasa ɗaya to gaba ɗaya saman nan gaba ɗaya saman kursi kuma kamar zoben ne a sahara ita ma kursi in ka ɗauke ta gajewa ta saman al'arshi ita ma kamar zobe ne a sahara wa kana arshu wa alal mai الرحمن على العرش استوى العرش الله تعالى yana saman ruwa shi kuma Allah ta'ala ya daidaita ka wannan al'arshi nashi to wannan al'arshi saboda mutuwan Sa'ad bin Mu'az saboda falalar shi da manqabar shi da girman shi sai da girgiza wannan su malamai suna kokarin tawilin cewa girgizuwar shi ai kawai wato ko ko yawai yayi farin ciki ne saboda zai shi ran Sa'ad bin Mu'az din zai je sama wanda suka ce maka bar shi yadda yake saboda abubuwa waɗanda suke ba wa masu rayuka ba sukan yin ayyuka irin abubuwa da masu rai suke yi in ka karanta za ka gani wurare da dama za ka abubuwa da yawa suka yi irin waɗannan da haka kenan ya girgiza girgiza yadda ka sani kawai ka bar shi ya zahirin shi na ta gani da haka dai mahalli shahid a cikin wannan hadisi cewa wannan baiwar Allah ta ga wannan tambari na annabta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama aka mana tsakankanin kafin shi guda biyu wato duka hadisan da muka fara har muka zo wannan gaba ki suna cewa a tsakankanin kafadun shi guda biyu haka wadansu hadisan da za su zo to dalilai idan ka haɗa su baki ɗaya ma'ana suna tsakankanin yana tsakankanin kafaɗun shi guda biyu amma kuma ya fi kusa ya fi kusa da hagu kusan hagu yake tsakanin kafaɗu ne amma kuma ya yi yin kusan hagu shi wannan tambarin wasu malamai suka ce hikima akan haka wato saboda shi tambarin ita zuciya bangaren hagu take to shi ma tambarin a bangaren hagu yake don su yi daidai da zuciyar shi sallallahu alaihi wa sallam na sai hadisi na gaba حدثنا أحمد بن عبدة الدبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى بفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم a wani hadisin ya gabata fadakar alhadisa bi tulihi wa kala baina katifaihi khatamun nubuwati wa huwa khatamun nabiyina wani hadisin shi mana tabbatar da cewa annabi sallama tsakankanin kafadun shi guda biyu akwai tambarin annabta kenan kuma shine cikamakin annabawa mana shine karshen annabawa na kamar ma suke cewa wato shin ita wannan tambarin na annabta ta keɓanci annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kaɗai ne kuku dukkan wani annabi yana da ita waɗansu ruwa da su an mana malamai sun bayanin cewa kowane annabi yana da amma dai zance wanda yake shine tabbacecce cewa wannan daga cikin khususiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam mana shi kaɗai yake da wannan tambarin domin ai shine ƙarshen annabawa wanda kuma da shi aka rufe mana kamar ƙarshe ne aka zo aka sa stam aka buga aka sa kashi da kenan daga shi babu wani annabi da kenan suka ce wannan magana ita ce a mafi ƙarfi da haka wannan hadisin ya ce wato annabi sallallahu sallama yana da tambarin annabta tsakankanin kafaɗun shi guda biyu kuma wa huwa khatamun nabiyina shine ƙarshen annabawa kenan an rufe daga shi kuma da hadisi yana tabbatar yana tabbatar da abubuwan da hadisin da suka gabata suka tabbatar da shi sai hadisi na gaba haddathana Muhammad bin Bashar qala haddathana Abu Asim qala haddathana Azra bin Thabit قال حدثني إلباء بن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح فامسح ظهري فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم قلت وما الخاتم قال شعرات مجتمعات وانا حديثي شما حديثي صحيحي imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad cikin shi hakanan ibn sa'ad a cikin at-tabaqat da kuma abu ya'la a cikin musnad cikin shi da at-tabarani fil kabir da hakim a cikin al-mustadrak da ibn hibban a cikin sahih shi da haka hadisi ne ingantacce a hadisin amr bin akhtab al-ansari yake cewa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce mini ya aba zaid ya kai baban zaid malamai suka ce wannan annabi sallallahu alaihi yana nuna wato yanda yake girmama wanda yake tare da su bai kiraye shi ba da sunan shi sai kiraye shi da alkunyan shi wannan kuma a wajen larabawa girmamawa ne Muhammad sallallahu alaihi ya ce mishi ya aba zaid ya baban wani ya ce mishi udunu minni ma'ana ka kusance ni ka kusanto zuwa gare ni sai ya kusanci manzo sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi imsa zahari ma'ana shafi bayana wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya shafi bayan shi ko ya ga cewa yana da shauki ko muradin ya ga wannan tambarin na annabta na manzo sallallahu alaihi wasallama amma kuma wani yanayi ko halin da ake ciki bai ba da dawa wani sallallahu alaihi wasallama ya bude ya gaishe kuru-kuru sai ce mishi ya sha wasu malamai suka ce akwai kuma ya kasance a akwai wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake zata cewa akwai a bayan shi wanda yake so aka kabe mishi shine ce mishi imsa zahari sai ce fa masahatu zaharahu yace sai na shafi bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ce fa waqa'at asabi'i ala al-khatam sai ce sai yatsuna suka afka ko kuma suka shafi wannan tambari na annabta qultu sai ilba bin amar al-yashkuri sai tambaye shi wamal khatam menene kuma khatam menene wannan tambarin na annabta qala sai yace sha'aratu ai waɗansu gashishika ne na ji mujtami'atun waɗanda suke haɗe a wuri guda wannan ya ƙara hudu maka wata sifa ta cewa wannan tambarin mun ji cewa ma'ana wani nama ne wanda yake ya hayo a saman wato bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma a gefen shi akwai ɗayan gashina a gefen shi to shi wanda bai samu bai gan shi amma kuma da ya shafa shi ya ji wannan amr bin akhtab al-ansari yake cewa wato annabi sallallahu alaihi wasallam da yake mishi ya kusanto ya kusanto to a lokacin shi ma na salama ya shafi kan shi da kuma gemu shi na salama ya sha mishi kai da gemu shi a lokacin mazan salama ya mishi addu'a ya ce allahumma jammilhu wa ajin jamalatan ya ce ya ma'aikin ya ce ya allah wannan bawan allah ka adanta shi kuma ka dawwamin mishi wato kyawun shi da adan shi shi ma waɗannan masu ruwaya suka ce hidi kai shekara 100 da wani abu wasu suka ce ma 120 amma ba a samu ba tamoji a jikin shi albarkar addu'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a sai hadisi na gaba malaki cewa haddathana ammar al-husayn bin hurayth الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقي حدثني أبي حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فودأها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا قال صدق عليك وعلى أصحابك قال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة قال فرفعها فجاء الغد بمثله فودأه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان قال هدية لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا ابسطوا ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما ألا أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخل نخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها shi ma wani hadisin hadisi ne hasan kamar yadda imam al-albani ya hassana shi a cikin muhtasar na shamari hadisi ne wanda imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad din shi da imam tabarani a cikin al-mu'jamul kabir da imam tahawi a cikin ma'anil athar da imam al-baihaqi fi sunan da kuma dala'il da sauran dai waɗansu wurare wanda aka fitar aka takhrijin aka fitar da wannan hadisi a wannan hadisi na buraida yake cewa abdullahi bin buraida yake cewa sami'tu abi yaqul ya ce na ji mahaifina yana cewa ja a salmanul farisiyu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salmanul farisi ya zo wajen ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi domin shi salmanul farisi mutumin farisa ne yana daga cikin majusawa masu bautan rana to kuma da mana daga baya masu bautar rana ko wuta da sauransu wajen sare masu bautar wani allah wanda ba yahudu da nasara ba to daga baya kuma ya yi karatun sanin addinin yahudanci da waye da waye da sauransu shi dai ya sami ilimi na annabi sallallahu alaihi wasallama kafin zawon shi a cikin littattafan wato ahlul kitabi to a can wata matsala ta samu daga can da ya tsine da garin yake farauta ko yake neman wuraren da ake ran cewa annabin ƙarshen zamani zai zo to da tambaya da waye da waye da kuma wato kallon wurare da kiyasi ya fahimci cewa ai a garin madina ne zai shi ne zo nan to bayan lokaci a nan dai larabawan madina ko kuma ce jaziratul arab suka zo da shi a matsayin bawa suka sayar da shi wasu yahuda suka sayi shi kuma yake musu aiki a gonakansu na dabine da sauransu to shi wannan salman farisi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da ya zo madina shi salman farisi ya zo wajen mazo sallallahu alaihi sallama bi ma'ida idan ka ce ma'ida wato dan tabirkin da ake dora abinci da abincin a sama shi ake kira ma'ida amma babu abincin ana kiran shi rahuwa in babu abinci amma ka ɗora abincin ana kiran shi ma'ida zo musu da wannan alaiha ruɗab a sama akwai maga na ka ce ruɗab kenan ɗanyen dabino sai ce fawada a haɓe ne dai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai salman farisi ya zo ya ajiye wannan abincin wannan ɗanyen dabino wannan magar a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala sai ma'aikin Allah tsira da muncin rasu tabbata gare shi ce ya salmanu ma haza ya ce ya salman mine ne wani kaganin salasalama a nan ya kira ya sunan shi wasu ka ce anan salasalama ko shi mana kafin shi salmanin mana ya zo an ba shi labarin sunan shi ko kuma da ya zo gaya musu sunan shi kuma da abin da ya kamata haka anan salasalama dai mana ya san sunan shi ko ana aka tambaye shi shi ya san sunan shi musbakan kahin lokacin dama ya san sunan shi to shine sai ya ce ya salman ma hada salmani miye wannan mana ba yana tambayan tun da ai ya ga da biyu danyen da biyu ne ko ba yana tambayan menene ka kawo mana ba yana tambayan abincin bane a shi wannan abin da ka kawo abincin miye matsayin shi kyauta ne sadaka ne miye matsayin shi shine shi yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaya shi kuma salman da fidar shi mana da fahimtar shi sai ya fahimci tabbai da ake mishi bayana nihin ba me ka kama na abincin nau'in mine ne ba shi ke bi bayana nihin wani abu na kama na a matsayin me yake faƙala sai salman ya ce sadaqatun alaika wa ala ashabi salman ya ce ai wannan sadaka ce na kawo maka da kai da sahabbanka ku ci shi kuma sai yana da alama cewa in dai annabin Allah ne baya cin sadaka daga cikin alamun shi baya cin sadaka to yanzu gwaji ne zai iya gane annabin ne ko ba annabin bane sai ya fara gwadawa alama ta farko sai ka mishi sadaka manzo ce menene yace sadaka ce da kai da sabanka fa qala sai manzo yace irfa'aha yace dauke ta fa inna la na'kulu sadaka manzo ce mu ba ma cin sadaka da shi da iyalan shi duka alul bait ba sa cin sadaka ya ce ɗauke shi wasu ruwayoyi anasar salama mana shi bai ci ba amma su sauran sabon sun ci kina ya ce ma sauran sabon ku ci ƙala farafa'aha sai samalin farisi ya ɗauke wannan daga gaban manzo sallallahu alaihi wasallama fa ja al-ghada bi mithlihi mana kuma jiko na biyu gada ana yana ɗaukan gobe kuma yana ɗaukan mana bayan kwanakai ko ne na yi ɗauka amma asalin shi ne aka ce gad mana yinin mai biyu ba yinin mai zawa mana wannan yinin yinin mai zawa shine al-ghad kenan sai ya zo mishi gobe bi mislihi da kwatankwacin wannan fawada'ahu bayna yaday rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ajje shi a gaban ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa qala manzo sallallahu ya koma mishi wannan tambayar sai ce ma haza ya salman menene wannan ya kai salmanu fa qala sai salmanu ya ce hadiyatul laka ya rasulullah ya hadiyat hadiyatul hadiyatul laka kina hadiyatul laka ya ce ya ma'aikin Allah kyauta ce a gare ka a wani wuri da kai da sahabbanka faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a sahabihi sai manzo ya ce ma sahabban shi ubsutu mana ku shimfada mana ku miƙo hannayenku albastu mana yana nihin maddul yadi kowa ya miƙo hannun shi mana ku miƙo hannun ku ci manzo sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai duka suka tsurka suka ci kaga ya samu alama biyu ko baya cin sadaka yana cin kyauta summa nazara ila al-khatam yanzu kuma yana neman alama ta uku sannan sai ya diba zuwa ga wannan tambari na annabi sallallahu alaihi wasallama na annabta ala zahari rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama kenan dama ya samu shi wani sun ce ba kai tsaye bane shi ma Allah yanzu ya ga daya ya ga biyu kuma yana bibiya har ya samu ya gani ukun ya ga wannan tambari na annabta na annabi sallallahu alaihi wasallama fa amana bihi sai imani da shi ta da ma alamu ne ke nema ya ga alama da ya ga alama biyu ya ga alama uku to alamu sun cika sai gane cewa lalle annabin Allah ne sai ya yi imani da manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa kana lil yahud shi salman farisi ya kasance bawa ne ga yahudawa yakan musu aiki fashtarahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi kada wa kada dirhama manzo sallallahu sai siye shi a wajen waɗannan yahudawa da dirhami kaza da kaza mana ba faɗi ba adadin amma dai wani adadi ne da dirhami a wani ruwa ba faɗa ba ala an ya risa nakhlan akan cewa kuma sai ya shuka dabinnai shi salman ke mana anas sallama a wasu ruwaya shine ya je nemi alfurma a wajen yahudawan su mishi mukataba me ma'ana mukataba in kana da bawa sai ka ce ma wannan bawan na dora maka miliyan kaza radda ka kawo su ka zama da kana dora maka aiki kaza radda ka kawo su ka zama da to wannan yahudawa suka ma salman al-farisi wannan mukataban cewa ya kawo adadi da aiki kaza in ya kawo wannan adadin na dirhami to kuma hallo sai ya shuka dabinai ya shuka dabinai fa ya amala salmanu fihi salmanu kuma ya reni wannan dabinan hatta tad'am sai wannan dabinan sun girma sun yi diya an fara ci tukwana zai zama da kaga yi za a ɗauki lokaci saboda shi da bino al'ada shi inda shi ne aka rasa shi daga shekara biyar zuwa shidda zuwa shidda yake yin ɗa kina ga da akwai tazara in kuma ɗan ne maka shiga yakun shekara goma zai zama da bino har ya ɗa a ci to suka ce eh za sun yarda ya zama ɗa to amma sai an ba da dirhami kaza kuma sai ya shuka da biyu adadi kaza a wata ranar ce 200 wani ce 300 uwa uwa 300 sai ya shuka su ya rene su sun girma sun fara diya an fara ci to kuma shi gane sai zama da fagarasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallaman nakhala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sauran sahabbai ku kama mishi mana aje a taya shi aka tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam da shi aka tafi gonar sai a shirya a shirya duk wanda za a shuka sai ce ku bani in aka shiro sai a meko mishi sai ya shuka aka meko mishi sai ya shuka ana fahimta kenan wato fa gharasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an-nakhala annabi sallallahu alaihi wasallam dibi wadannan dabinan gaba ɗaya shuka su illa nakhalatan wahida sai dabina guda ɗaya tak ha umar ita kuma umar ya shuka ta a wata waya ce da umar da salman farisin suka yi tarayya wajen shuka ta fahamalatin nakhalu duka waɗannan dabinan sai suka wato sai suka yi ɗaya min amiha a wannan shekarar da aka shuka su ba na jira shekara hudu ko biyar ko shida ba shekarar da aka shuka su shekarar suka yi ɗaya gaba ɗaya walam ta hamili na halatun uwa ɗaya ce ba ta yi baɗa ciki da manzo sallar suka su na ɗaya cewa babu ɗaya wadda ta rasu babu wadda ta mutu gaba ɗaya suka tashi kuma gaba ɗaya a shekarar suka yi ‘ya'ya sai uwa ɗaya ba ta yi ba ‘ya faƙalar rasulullah sallallahu ma sha'anu hazihin nakhala wani sallallahu da ganta ce ita kuma wanda bi ne ya ake sauran suka yi ita ba ta yi ba faƙalar umar sai umar ya ce ya rasulullah ya ma'aikin allah ana ga rastuwa ai wannan ni na shifka ta fa na za'aha a lokacin manzo sallama sai ya cizge ta manzo sallama ya cire ta fa nazaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya cire ta fa garasaha manzo sai sake shukka ta fa hamalat min amiha ita ma a shekarar ta shikenan Salman ya samu kubuta game da wannan bauta kuma wannan dirdarahim kin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya mishi sai ya zama da da haka dai shi ma dai wannan hadisin wato sauran hadisi biya wannan babu insha Allah kenan zamu tsaya akan shi wannan in Allah ya darasi na gaba sai mu tashi akan hadisi na 200 a hadisi na 22 22 a nawa a naku 21 insha Allah kenan nan zamu dakata akwai sauran bayanai kenan akan shi wannan hadisi ko wannan babu abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan kuskure Allah ya gafarta mana Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu da abubuwan da muka ji Allah ta'ala ya ƙara mana sanin manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma koyi da shi da rabauta duniya da lahira da kuma arzutuwa da ceton shi a ranar gobe kiyama Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith أصل لنا أمورنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته